أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا لتاف ياقوتة الفريدة من أسكن فصلين قوم شابقين wanda yake bayani a cikin rukunai na wannan wuridi na tijaniya za mu tashi baitin da sai dai muhammadu nazifi yake cewa ka zizzaidi wata niki fi sahawan wa man ada li zaidin a'ada wuri da hudu na miryaci wa waƙatun liwuridi subhi ba'da salatihi ilal magribil mukhtaru min hali bahwati وإبان ورد العصر من بعد فرده إلى الفجر والمختار عند الأخيرة ومن فاته في زين فليقض عاجلا فبالنذر صار من فروض أكيدة وتاليه قبل أن يصلي عصره أو يصبح فليعد ولو بعد مدة أنت بيتي بيربا ما ليس كذي kamar ma abocin ƙari a cikin lazuminsa ya ƙara hailala guda ɗaya ta zama ɗari da ɗaya ko ya ƙara salatin annabi a cikin lazuminsa ya zama ɗari da ɗaya ko istighfari ya ƙara ya zama ɗari da ɗaya ko sama da ɗaya ya ƙara amma fa ana magana sahawan da rafkanuwa wato wannan yana da alaƙa da baitin da muka kwana jiya ya ce bi astaghfirullah udburi shakka ujburu shakka ka tsala shakku da ya shigo maka cikin lazuminka bi astaghfirullah da kalmar astaghfirullah mi'atan kafa ɗari ka gane ai wannan wanda yake shakku yake yi bu'aidal bina'i bayan yayi gini akan abin da yake shakkun ya kawo abin da yake shakku a cikinsa wata mami bayan ya cika lazuminsa to a ƙarshe sai kawo istighfari kafa ɗari lisubahati har zuwa ya cika da subhana rabbika rabbil izzati kenan to sai ce ka zaidi kamar ma abocin ƙari azaidu lukas ai aziyada shine zaidu in aka ce zida an ƙara zada ya ƙara to zaidu zaidan ya zama ismul mazdari kenan kamar aziyada ne sai ce ka zaidi kamar wancan ba shakku yake ba yana yana kokonto yayi ƙarin ko bai yi ƙarin ba ko ya yi ragi kai ko bai yi ragi ba to aka ce zai tsara bayan ya gina akan shakkun nasa to sai ce ka zai kamar ma'abocin ƙari wanda shi baya shakku ya tabbatar da ƙari a cikin istighfarinsa na lazumin safe ko yamma ya yi ƙari akan ɗari da rafkanuwa kuma yana da haƙiƙa akan wannan ƙarin ko ya yi ƙari a kan salatin annabi ɗari da ake a cikin lazimin safa ko na yamma ko yana da yaƙini ya yi ƙari da rafkanuwa a cikin hailala ka gane ai to shi ma zai yi jabrul kasri bi astaghfirullah mi'atan shi ma da wannan istighfari kafa ɗari din wa tankisi haka nan ai ka tankisi da kamar ma'abocin akasawa ko nakasawa bi ma'ana ana fara lazimi da astaghfirullah astaghfirullah dari ba sai ya akasa ya fara da salatin annabi ko ko ya fara da hailala sahawan amma duka ba ana magana da rafkanuwa ba da ganganci ba to shi ma idan ya gyara lazumin nasa dama zai jefar da abin da ya nakasa din idan ya fara da salatin fatihi ne ko salatu annabi a cikin lazuru ko ya fara da hailala kuma sai ya tuna to wannan abin da ya fara da shi ya jefar da shi kamar bai yi shi ba ya dawo farko ya fara daga istighfarin nan domin tartibi sharadi ne a cikin lazumi dole ne abin da ake farawa da shi ka fara da shi abin da yake biyowa bayan na farko a matsayi na biyu shi ma ka kawo shi a matsayi na biyu wanda yake zuwa a matsayi na uku hailala ka kawo shi a matsayi na uku wanda yake zuwa a matsayi na hudu shine jawharatul kamal in a wazifa ne ka kawo ta a matsayinta a gulbinta na hudu to duk wanda ya nakasa ko ya akasa so ya jefar da abin da ya fara da shi ya dawo ya fara da istighfarinsa to idan ya zo ƙarshe ya gama lazuminsa ko wazifarsa to shi ma ya jiburul shakka ko ya jiburul kasra bi astaghfirullah bi ata zai tsora wannan karaya ta sa istighfari kafa ɗari shine kaman sujjada qabli ko ba'di a cikin lazumi da wazifa wa man ada amma duk wanda ya yi shishigi ai ta'adda ya ƙetare iyaka wa ta'amma da ya ganganta wannan akasawan ko ya ganganta azzaidi wannan ƙarin ko ya ganganta ragi a cikin lazimi ko wazifa to a ada wurdahu ya sake lazimin nasa ko wazifar tasa duna miryaci wannan ba tare da kokonto ba in dai da gangan ne ana fara da istighfari ya fara da salatin annabi ko hailala to lazuminsa ya ɓaci kawai ya sake niyya ya sake sabo ko wazifa ana fara da astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum da gangan sai ya fara da salatul fati ko hailala shi ma wazifarsa ta ɓaci ya sake niyya ya dawo ya sake tun daga istighfarin nan na farko wancan sauki ana magana ga mai rafkanuwa ne wanda ya akasa da rafkanuwa ko yayi ƙari da rafkanuwa to shine zai yi ijbarul kasri da istighfari kafa dari to nan kuma bayan ya gaya maka rukunai zai gaya maka fiqhun dariqa wa waqtu liwurdi subhi lokaci na lazumin safe ba da salati bayan sallar ne shi a subhi din bayan sallar safen ne shi ne farkon mukutarinsa daga kayi sallar asuba a mukutarinta kayi sallama to ka shiga muku tari na wurdinka na safe tun daga nan lokacinsa ne lokacin ada'i ne na wurdin safe illal magribi har zuwa faduwar rana nan malam ya haɗa maka mukutari da laruri gaba daya yace amma al mukutaru shi yasa ba za ka ce ilal magribi al mukutari ba domin al mukutari ba la'ati ne na al magribi ba shi yasa yayi masa rubu'a kaga wanda ya wanda ya gabanin shi aiki sira ne an masa jarra da harafin ila ilal magribi kuma sai ce maka almukutaru saboda waka in ya sa wau zai kare inda a nasari ne sai ce maka walmukutaru min ha li zahawati to in ya kawo wau din nan waka sa za ta kare shi kuwa malaman arubu suna cewa jaza li sha'iri sarfu ma la yansarifu wa ziyadatu wal naqsu wa ta'akhuru wa taqaddum shi mai waka ya halatta gare shi ya sarrafa abin da baya sarrafuwa ma sarfu ma la yan sarfu wa ziyadatu yayi ƙari harafin da babu shi ya ƙara ka gane wal naqsu da kuma ragi kamar abin da ya faru anan akwai waw asali wal mukutaru min hani sai ya cire waw din duka su ba laifi bane ba ayi bane a wajen masu waka to shine yace maka al mukutaru ai bi ma'ana wal mukutaru min ha lokaci abun zaɓi na wurudin safe tun daga bayan sallar asuban nan da zahawati har zuwa hantsi duk kana cikin mukutari har lana ta hudu a mukutarin lazumin safa kake har karfe tara har karfe goma har sha ɗaya ila duhal a ala kenan amma mai shirya ce maka wayan ta hilin zawali mukutarin lazumin safa yana tikewa zuwa zawal idan zawal ta yi a zahar ta yi to mukutarin lazumin safa ya ƙare yanzu lazumin ya zama laruri amma da har yanzu bai zama kala'i ba saboda a can ya dunkule maka ci ilal magribi da yace maka tun daga sallar asuba har zuwa magaruba duka lokaci ne na ada'i sai rana ta faɗi yake zama qaba'i sai ce wa ibbanu wuridil asri lokacin lazumin la'asar ai lazumin yamma ibbanu asali kalma ce da ake gaya wa lokacin nunar amfani farkon nunarsa sai a ce ibbalu lokacinsa ya yi lokacin girbi ya yi ai lokaci ake cewa ya yi amma a larabci ibbanu ne to annan sai malai amfani da wannan kalma kamar ya ce maka wa awwalu wuridul asri ne shi a sama bishan shi maka ai awwalu wa ibbalu wuridul asri farkon lokacin lazumin la'asar min ba da farilihi bayan farin la'asar ɗin ne sai ba ya ce ba da salatihi ba nan kuma a lazumin yamma ya ce maka ba da farilihi bayan farillarsa shi ne wuridin in ya sallaci farillarsa ta la'asar to mukutarin lazumin yamma ya shiga ila alfajr har zuwa hudu alfajr ba ila almaghrib ba wannan na safa ne kaga anan lazumin safa da lazumin yamma suna musharaka a cikin lokaci bayan sallar la'asar sai dai shi lazumin safe yana cikin lokacin sa na laruri ne shi kuma lazumin yamma yana cikin lokacin sa na mukutari in rana ta faɗi sun rabu lazumin safe ya zama ƙara'i in rana ta faɗi shi ko lokacin lazumin yamma har yanzu yana cikin mukutarin sa ma ba laruri ba wal mukutaru kaga nan ya kawo din saboda waka ba za ta kare ba wal mukutaru lokacin da aka zaba na karanta lazumin yamma daga bayan la'asar din nan to inda al'akirat yana karewa yayin sallah dare ta ƙarshe a saboda sai maka al'isha ai al'isha'ul akira sai ya cire al'isha'u din sai maka kawai inda al'akira a wajen ta ƙarshe bayan la'asar wace sallah ake fara yi ita ce magaruba to bayan tafa wace ce a ƙarshen ta to inda al'akirati har zuwa lokacin sallar isha idan muku tare isha ya shiga ba kai lazumin yamma ba to mukutarin lazumin yamma ya fita yanzu ya shiga laruri ila alfajiri har zuwa hudowa alfajir ina fata an gane lazumin safe mukutarinsa da larurinsa tun daga hudowar rana zuwa faduwar rana sai rana ta faɗi yake zama ƙara'i amma mukutarinsa daga sallar asuba ne zuwa zawwal daga nan laruri yake shiga har zuwa faduwar rana shi kuma lazumin yamma bukutalinsa yana shiga bayan daga an yi sallar la'asar ka gane ai har zuwa faduwar rana duk a cikin bukutari yake har zuwa isha idan bukutarin isha ya shiga to lazumin yamma bukutarinsa ya kare tun daga nan ya shiga laruri har zuwa hudowar alfijir in alfijir ya hudo mutum bai lazumin yamma ba to lazuminsa ya zama kara'i ina fata an gane sai ta wa man fatahu duk wanda lazimi ya tsere masa fi zaini a cikin waɗannan lokuta guda biyu da aka ambata daga sallar asuba zuwa faduwar rana in lazumin safa ne ko ko daga sallar asar zuwa huduwa alfijir in lazumin yamma ne lazumin ya tsere masa cikin waɗannan lokuta biyu to fal ya tsadi lalle ya rama lazumin na ajilan da gaggawa ba tare da jikewa jinkirtawa bayan ka samu damar rama ko shi ma laifi ne ga laifin balinsa ya zama kara'i kuma ga laifin jinkiri ba karama a kan lokaci ba saboda haka idan wancan din ya tsere maka kayi laifi ya zama kara'i to ramakon da gaggawa kuma shi ma wajibi ne ai fa laqabi wurdahu ya rama wurdin sa ajilan da gaggawa sai ce ka sani dalilin da yasa aka ce kalama lazumin nan ya zama kara'i fa bin nazari daga kai ba ka ce fa daga ka karɓi wannan ɗariƙar shine annazuru din daga ka karɓi ɗariƙa to lazumin safa da yamma fara ya zama yin furudin daga farillai a shida masu ƙarfi wanda ba a denawa daga ka karɓa to ko ya wuce sai ka rama daga ka karɓa ya zama farilla mai ƙarfi saboda me in aka ce annazuru قال تعالى أي الله يقول وليوفوا نذورهم للين ستكى القول في ذلك تقانوا سدى الله وليتلوفوا بالبيت الأتيب كنا ولكما هنا شوى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا وللين إن كيبا كان شيء تقانوا كدى الله تكى شيئا مواجبين كودا لوكا سنسا يأتئل هو ذاك لازم يشي ما باكسين ita ma wazifa ba kace ce in lokacinsu ya kare to ana ramakonsu amma ba a ramakon lazumin yamma kamar yadda za mu ji a gaba wa talihi mutumin da ya karanta lazuminsa na yamma qabla an yusalli asrahu kafin ya sallaci la'asar dinsa mukutarin la'asar yayi har ma an kira sallah sai ce to bari tunda akwai shauran lokaci kafin fitowar liman bari na yi lazumi na kawai na yamma tunda lokacinsa yayi ka gane ai awul suba ko mutumin da ya karanta lazuminsa na safe kafin sallar asuba kafin ya sallaci asuba ko da an kira as-salatu mukutarin asuba ya yi yace to tunda nayi rakata da alfajiri galiman bai zo ba bari nayi lazumi na rage to wannan kan fali yu'id lalle ya sake lazumin nan walau ba'da muddatin ko da bayan tsawon zamani ne ya ji cewa wannan abin da ya kuskure ne lazumin nan sai ya rama shi ko ya kai shekara nawa ne ina fata an gane babu damar kai lazumin safa ko yamma sai ka yi sallah domin sallah tana gaba da lazumin ka gane ai mukutarin sallah yayi kuma kai lazumi ba kai sallah ba ba a yadda ba dole ka jira ka sallaci sallar al'asar din sannan bayan ta kai lazumi dole kai sallaci asuba sannan bayan sallar asuba kai lazumin safi duk wanda dan ya ji ana maganar mukutari ya shiga ya karanta lazuminsa a cikin mukutarin asuba kafin ya sallar asuba to bayi da lazumi sai ya rama duk wanda ya karanta lazuminsa na yamma kafin sallar la'asar wai don mukutarin la'asar ya shiga bayi da lazumin nan sai ya sake walau ba da mudda ko da bayan tsawon zamani mun samu baiti biyar din ba to alhamdulillah